السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رمضان كل يا سواء من كان كان على جمال الشهيد بقي دوت الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مركز مدينة نعيش كلا دون كيا تدريب يا أربعين دقيقة أنا تذكر عمر زمان da watan goma dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar da aka saba a ranar irin wannan muna karatu a wannan littafi mai hankali da rana turba da mawudu ya haɗa da mawudu wanda ka babban malami da kuma kai da jaudiya a kan sosai sarki na kira wannan kuma shi ne darasin muna cikin biyu za mu tashi a baji na goma sha ɗaya mana ya kulla bari da ke albabun hali ya ajiya bari na goma sha ɗaya bi hukume gaule da hulani game da hukuncin fitsarin yaro kalmar hula tana nuni ga karamin yaro ko jinjiri da miki wanjariya sannan babin zai magana kan hukuncin fitsarin jinjira karamar yarinya mace ko ya fassara alhula jinjiri da kuma jariya jinjira menene hukuncin fitarin waɗannan jirajirai guda biyu kabla an yi akulan ta'ama kafin su fara cin abinci wani bugun ya sa kabla an yi akula kafin su fara ci wasu za su haɗa a wasu kuma kabla an yi kulat ta'ama kafin su waɗannan jirajirai su fara cin abinci daga haihuwar yaro zuwa lokacin da zai fara cin abinci ya wuce suna na jinjiri ba dan yana dajara ta jinjantaka haka mace jinjira daga haihuwarta ba ta wuce wannan sunan ba to daga lokacin da aka haife su har zuwa lokacin da za su fara kama abinci menene hukuncin fitsarin da musulunci ta yi kwacin baki da bayanai filla-filla mara ce tabbata ta sayi hayi ya tabbata a cikin sayyidul bukhari da muslim ingantattun littattafai guda biyu wasu ne wani masani ya tabbata a cikin alkutubu sunan zai na mawun dole da na musulmi da wani wani masani ya tabbata a cikin masani kamar musulman na bin muhammad ibn hanbal dukkaninsu da an umma kaisin bin filintar daga umma kais yar lintar annaha atat bisnin laha sabirin ta zo da wani karamin yaronta ta zo da ɗanta karami hausa ta gwari gwari ta ta zo da jinjiri lam ya akudin ta'ama jinjirin ko abinci bai fara ci ba gun wata du ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi Allah tabbata gare shi annabi mai tausayi ne bil mu'minina rahmatur rahim yana tausayi bare har in yara yana dauka wani ko za ka ce shi ba wuri annabi sai ya dauki wannan jinjiri nata fabala ala sauri sai yaron jinjirin da ya fitari a kan tufan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ruwan yaro fada abi mani sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fita gare shi ya nemi a kawo mashi ruwa yace a kawo ruwa sannan sa ha ku alai sai yayyafa ruwan akan gurbin inda yaron ya tsaya walam yaktilhu bai wanke shi ba nan ce an daga kushi ne yaro ya yi fitsari wurin zai fita zai lema kaga da kike wannan kushi ne sai ka nemo ruwa sai ka tsara leman da wurin ka tsara cikin wurin kila ya lokaci da ya maka fitsarin ba a ganin kyalle ruwa to kai sai ka nemo ruwa sai ka barbada ka yaryafa ka zuba za ga ruwa ya ƙara mamaye wurin to idan kai haka shi ne sai a ce wani ya yi nazarin a wuri akwai kalmar rashin suka suka ma'anar da yake a yayyafa ruwa ko a zuba ruwa a ƙara cikin wurin da fitsarin yaron ya taba sanabi da aka kawo mashi ruwa ya ga inda wurin fitsarin yaron ya taba sai ƙara zuba ruwa a wurin wurin ya ƙara lemacewa ya ƙara jikewa kansa shi ke nan madal ya fitilu aka yi bar wurin har ya bushe ya ci gaba da ibadar shi a tufafin ba tare da mu je mun ga ya wanke ba wannan hadisi ne da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul wudu'i babu bawul istibyan Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul tahara babu hukum bawul istibyan rabi'i haka Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwatta cikin kitabul tahara haka Abu Dauda da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul tahara haka alimamu nasa'i da alimamu ibnu maja da alimamu ahmad ibnu hanbal dukkanin su sun fitar da shi haka alimamu darimi shi yana da musnad haka alimamu bayhaqi haka ibnu kuzaima haka ibnu hibban haka hakim haka ibnu munzir da hausa dukkan wannan malamai sun fitar da wannan hadisi da hadisi ne ingantacce yanzu ko anan ma da ya tsaya ya ba mu bayani na hukuncin misalin jinjiri mun ce jinjiri a wannan yara shi ne daga haihuwa zuwa yaro ya fara cin abinci. To me yake ci? Nonon mahaifiyar kawai yake ta. Nonon mahaifiyar kawai yake ta. Wani abincin Ibn Abi Talib na radiyallahu anhu an kaso daga abin da Abi Talib an da yarda da shi. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle mun Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ya ce baulu da kulanin rabi fitsarin jinjiri namiji mai shan nono yun da kawai yayyafa ruwa ke wa baunu da jariya fitsarin jinjira mace yi kusaru shi kuma wankewa ake kada katada sai an katada ya alhamar katada yake cewa hada ma da ya za'a ma wannan bayanin ana nufin matukar ba ta fara cin abinci ba fa'iza ba'ima rusila jami'a in har sun fara cin abinci to sai a wanke fitsarin gaba ɗaya yanzu wannan hukuncin cewa idan ka ɗauki jinjiri ne maka fitsari kawai ya yi ruwa ka ci gaba da harkar ka ci gaba da ibadar ka ba ka da buƙatar ka wanke ana maganar jinjirin da bai fara kama da shi ba wannan hadisi shi ma hadisi ne da ƙarfi رواه رواه احمد رواه الامام احمد والترمذي وقال حديث حسن وصح والحاكم وقال له على شرط الشيخين فكرنا حديث كان ده شارع فينا الامام البخاري ده الامام مسلم في الامام احمد بن حنبل ياتي تكفي حتى الامام ابو داود ياتي الامام الترمذي ياتي تكفي حتى الامام ابن ماجه فيما ياتي تكفي haka yi nuna ku zai ma cikin sai kuɗi ya fi da shi ga shi alhaji yin ga ibn kibban ga da da kusuri a cikin tashin ina al'aukar su al'imam alhaji ibn hadar al-kadani a cikin al-kadafin hadir ya fi da shi ne naki sahihi da sauran malamai da hadisi ne ke da akalla daraja ta وعن عائشة رضي الله عنها قالت لسيدة عائشة لا تبني تبني أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي يحركه an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi Allah tabbata gare shi da wani yaro da jinjiri yuhanniku yana maki tahani an zo da shi ya maki tahani tahani shi ne ya tauna da bido ya sa wa yana fa ba da alai sai jinjirin sai ya fitsari akan jikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa asba'ahu ma'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyar da ruwa akan fitarin rawahul bukhari wa muslim wa zada muslim wa lam yaksilhu wannan hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka goyito shi da Imam Muslim yana da wani kari da yake wa lam yaksilhu bai wanke shi ba ko dai na fassara ce ta wanke yayi ya jinjiri yayi mai fitari ya ɗibo ruwa yayi ya ba shikenan har aka tashi sallah ba ka ya wanke ba yanzu ka ga ba zai zama da damuwa ba ina ka samu wani cikin farko ya yi cikin to kuma sai su yi wanke ba eh to abin da ya san da ga wani wanke ko ya ce wa ummi kurdi wannan hadisi ne ingantacce shi ba yace daga ummukum al-khuzaiya kana tuki annabi sallallahu alaihi wasallam bi bulalin sabana alaihi an zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta gare shi da wani jinjiri sai jinjirin ya mai fitsari fa amara bihi fa nudiha sai annabi ya bada umarni da cewa wannan fitsarin a yayyafa mashi zuwa ko a wani zaman ko a wannan zaman kuma wa utiya bi jariyati sai aka zo miki da wata karamar yarinya jinjira kenan fa ba lat alai sai wannan jinjira kuma sai ta koma yi wa annabi misali fa amara bihi fa qutila sai annabi ya fa amara bihi fa qutila sai annabi ya ba da umarni sai ki a wannan wurin rawahu imam ahmad imam ahmad ibn hanbal yake kace shi a cikin al-musnad haka imam tabarani ya fitar da shi a cikin littafin na da aukatu ibn hajar al kalani a cikin al-talahis al-habir ya fitar da shi ta da cewa suna cewa wasili ke sa'un wa kad ikhtuli fa fihi ala amrun sa'ili wa qila al-ma'na dina an jaddihi da sauran mamantannu amma dai hadisi ne a kalla hasan wa fi musnad ibn majah min hadith amr ibn su'aib an karɓo daga ya zo a cikin sunan na ibnu maja daga hadisin amru dan sa'id yake cewa an ummi kurbin daga ummi kurb annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gari ya ce bawl al-gula'i yudda fitsarin jinjiri ruwa ake yi ya samu shi wa baulul jariyati yubtan fitsarin jinjira wankewa ake ka'ida ce wannan ba ta kai tsaye ba ta da saukin ganewa in dai abin da aka haifa maka na miki ne kuma bai fara cin abinci ba ya yi maka misali ya yi ruwa ko ba ta yi da maka sai dai za ka riko haka ce kuma ya yi zarka kai jirwa ya yi ya yi zarka kai kaza kai kaza amma nan ya fi shari'a ya yi ruwa kawai ya ce amma ma damar jinjirin kama take kuke kawon kyau wani hadisi da ba da kuma ma da yake da yake ba ko da sahi annabi da ya ta ce na ji shi mun kafa yake da da mun zan shi ko dai da biyar ma an kurbi kurbi amma dai hadisin na da shawari wanda hadisan bayan ka san iya zan kushi da to da ka sanan bakar ba mu da damuwa da wani yi ke bayan تبوم الفتح أن أم الفتح لبابة الامتلحان الثالث لبابة إرحاد الثالث ذاتي بعد الحسين بن علي في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على حسن دم علي يا يجتاري أكل سنير النبي كو أكل سنير النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله sai na zo na ce ya manzan Allah a asali saubaka walbat saubana gairahu hatta asfilahu ka bani wannan tifan da al'asar ya yi maka fitari ka ɗaura wani tifan ni kuma in je in wanke maka wannan da ya fi tare fa kada inna ma yun da wani bawlin tasar sai ce ya wakon madan ai tsaya kai tsayida ai kawai ana yayyafa ruwa ne da fitarin jinjiri na biki yaron nan da ya bar fitarin jinjiri ne na biki wai kuka da min bauta da kunta amma ana wanke tufa saboda fitsarin jinjira mace rawahu imam ahmad wa abu dawud wa qala al-hakim huwa sahihun to wannan hadisi ne sahih al-imam ahmad tabbata ya fitar da shi haka imam abu dauda ya fitar da shi babu wani sahihi yusibu tauba aka yi wani kuzaima cikin sahihin shi ya fitar da shi haka al-hakim ya fitar da jama'a ce wannan hadisin ala sharfin bukari wa muslim al-imam al-dahabi yana cikin wannan hadisin da cikin hadisan ne yake abinda al-hakim ya faɗa haka yake kuma gaskiya ne abu ya ala da al-imam al-bayhaqi da al-imam al-babawi suka fi da wannan hadisi kuma ta hadisi ne tabbatacce wata ne da yake ake fitar da dawa da wasu dalilan kuma ya zo a cikin sayyid al-hakim min hadith abdurrahman ibn mahdi حدثنا يحيى بن الوليد حدثنا محمد بن خليفه حدثني ابو السلام قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم na kasance a wani lokaci ina cikin masu hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gari tabi'a bil hasan wal husayn sai aka zo da al hasan aka zo da al husayn fa ba la ala sadrihi sai suka yi tsari a kirje wannan ɗan adam ya ɗauke su duka ya mutu ne tashi guda kaga fa ba la ala sadri kamar an adaba su duka ne fa aratu an yabtilu sai da ma suka yi nufin su wanke mai kifa kafala rushuhu rasha ku zo ku yayyafa ruwa yayyafawa kawai fa inna hu yuksalu bawli jariya ku sani ana wanke fitsarin jinjirani wa yurashu bawli hulani ana ana ana yayyafa ruwa ga fitsarin yaro jinjira a yi a wanke jinjiri a yayyafa ruwa kada da hakimu wa sahihu wa rawahu ahlus sunan ahlus sunan sun fitar da wannan hadisi yana ba shi ya yi kashi shi ne a cikin al-musadara ya ce isnadi kuma isnadi ne sahihi har ma al-imam az-zahabi yana cikin hadisan da ya goyi baya shine suke tawowa maka ku zahabi haka abu daud ya fitar da shi haka al-imam an-nasa'i ya fitar da shi haka al-imam ibn majah ya fitar da shi haka ibn khuzaima haka da rasulullahi hadisi ne sahihi wa zahaba kamar ya gama tattara ya gama kawo kashi na farko na dalilai sai ce wa za a bayyana da kauli bi hadhihi al ahadith ahadith jumhur ahad al ilm jumhur ahad al ilm jumhur ahad al ilm zahaba ila al qawli bi hadhihi al ahad gabayya ta kaso mafi yawa na ma'abuta ilimi sun tafi ga kafa hujja da waɗannan hadisan mafi yawan malaman da za ka samu me za su ce maka game da fitsarin jinjiri da fitsarin jinjira bai wuce abin da yake nan ba ya ce in ahali da hadis malaman nan da suke da wannan fahimta wasu daga cikin su cikin malaman hadisi suke wal fiqhi wasu malamai ne na fiqh hatta za haba dawo ila saharati bawdil gulani har dawo ta tarbiyyar kenan ya zo da wata fahimta yake karbi ba saboda yadda yake annabi yana ta bayani ya yi bayani kuma tabbatattun hadisai cewa idan jinjiri ya maka tsari kawai ka yi yafi ruwa ya ce shi yana da fahimtar tsarin jinjiri ba na dasa ba tsarin jinjira ne na dasa saboda haka yanzu kenan abin da yake cewa ga jinjiri zai maka tsari baka sami yafi ruwa ba da ba matsala amma dai tun murmus bai bayan shi ba tun da ake ayyuka ruwa wani irin sarkin arhani kuma shi da furin kuma ya gagara shi ne yake cewa har ya kai makura wajen cewa ai tsarin yaro ma dai ba na da tsarin jinjiri ne dai ba na da ba ne ba kada da an tannabta inna ma wara da bi nafsihi wa rashi dole gaske saboda duk nafsin da ka duba ya zo ne da maganar yayyafa ruwa ba wankewa ba wannan ruwa rashu la yudilu kuma yayyafa ruwa da fesa ruwa tsakanin da Allah mana yake cewa ka san dai baya kawar da fitsarin yaro ya maka fitsari haka duk duk ce ya shiga sai ka ɗibo ruwa sai ya kai ya ba kai ya ba to sai fitsarin da kai maka yana nan sai yana nan a jikin ka ita to tun da yana nan inda na jasa ne da akwai sauran magana ita to tun da haka ne fitsarin ba na jasa ba ne yanke faruwan wata ibada ce ake so ka yi sai ma ka samu lada amma ta kuma rasulu fa kudu wa mana ko kuma an fanta ku kawai amma dai abin da mu ci akai tun da ta yi ruwa a yayin ruwa magana ba na jin da bane in ka fata ka za ka yi ruwa da kuma ne ce to amma dai yayin ya baba to kada ku hawo da iraki malaman fiqh ne iraki suka ce la yusifu fihi illa al-rasul fihi ma jami'a su kuma suka zo da akasin wannan magana suka ce ba a da zai iji fitsarin jinjiri da jinjira face a wanke su gaba daya kawai su haka suka ci me ya sa suka ce ai ai yayyafa wankewar kawai ta fi fita sabani wankewar kawai ta fi fita sabani suka ce to dan fita sabani ka wanke kaga yadda ce yaro yin jinjiri maka fitsarin kai da babba sai maka fitsarin sai ka cire tufar sai ka wanke yanzu wanda ya ce ka yayyafa ruwa ba zai rike kada faɗa bai ce na ce ka yayyafa ruwa ka yi sai ka tada ka ce wanke ta gaba ɗaya ne ko kuma wanke wurin ne ya ce hada kaulun naƙari daga cikin masu wannan magana akwai al'imamun naƙari ibrahimun naƙari wa sauri da sufyanu sauri wa abi hanifa da imam abu hanifa jagoran mazhaba wa ashabihi da jama'ar abu hanifa wanda ya rubuta shiga shaidan sun bayan hijira da umumin ahadith alwarida da tafsir gauri su ne hujjatu suka ce hadisai na gaba ɗaya sun zo da umarnin a wanke fitsari su kuma waɗannan hadisan sun zo ne da hukunci na keɓe sai suka ce to mu ɗauki amusun ma'ajafa wa qiyasan ala sa'irin najasat dalilin su na biyu kuma shine domin kuma kiyasi akan sauran najasu sauran najasu suna da hukunci na cewa lalle a wanke su to fitsari ma ai nau'i ne yana najasa ya kasance daga babba to mu ɗauki hukuncin mu haɗa shi da na yaro wa qiyasa li mawlid al-gulami ala mawlid jariya dalilin su na uku kuma domin a yi qiyasin fitsarin namin jinjiri da fitsarin jinjira sai mu ɗauko fitsarin jinjira ne ake maki da ake wankewa sai ake to a yi qiyasi fitsarin jinjiri na miji shi ma a wanki da ya haɗu sai sun ce a yayyafa ruwa da ke tabbin shari'a ne wannan ana kokari ne a soke wata hanya don kada a bar shi wani abu kuma da shi mutum na kan ganin bayanai bin da kan daga da wannan matsala ne ke duba al'aukatu na ibn al-mundir da kuma al-mughni da ibn qudama al-baqali sai mutum zai iya duba mudawwana ta ibn malik zai ga irin zai ga zai ga wannan bayanan mudallaji na farko za ta kuma والسنة قد فرغت أو السنة قد فرقت بين البولين السبيلا ما لنا سيبان لأمسا تمام ما بنا تجربيا shi ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta riga ta rara ne tsakanin fitarin namiji da fitarin mace da bayani sarara sana ya zuzu at-taswiyatu bayna ma sarra bihi sunnatu bil farqi bainahuma baya halatta a daidaita tsakanin abin da sunnar annabi ta raraba ƙarara abin da sunnar annabi ta raraba ya tsakanin har ke nan da yake kawai da fitarin da fitarin jinjiri da fitarin jinjira sun muwai da ta haɓa karmakalla ya za ta haɗa mutane da ya raraba فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ai mace biyayya wa in tusibuhu ta'tadu wa ma 'ala rasuli ila al-balagh al-mubin yayya ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima ya za ka zo ka ce araba kuma addini ba ra'ayi bane ko nafsi فقال طائفة منهم الأوزاعي ومالك wani bangare na malamai kuma daga cikin su akwai da Imam Al-Auza'i da Imam Malik sai riwayat Walid ibn Muslim anhu daga riwayar Al-Walid ibn Muslim yace yunzabu bawlul bulali wal jariya tab'at lil mashaqqa haka da Imam Malik yana kina ka'idar shi a sabbin zari'a Imam Al-Auza'i ma anan yayi wa'annan malamai suka ce su suna ga duka fitsarin guda biyu a iya yayyafa ruwa fitsarin jinkiri a yayyafa ruwa fitsarin jingira ma a yayyafa ruwa su ma wani kiyasi suka dawo suka yi waɗancan sun kalli fitsari a matsayin duka fitsari fitsari ne mana na jasa na jasa shi suka ce duka a wani aliman malik ya yi dawo shi ko ba fitsarin ya kalla ba masu fitsarin ya kalla kamar ya kalli ne sai ce illa da ta sa ka ce yaro da jiki jinkiri ya maka fitari ka yi yaba sun ta kawo da shi sun ta kawo da shi to a cikin ilimin da liman malin yankan na sai ki ga to ai dalilin da ya sa aka yi sassauci da wanda ya ɗauki jinkiri ya ne fitari da ya yi yaba ruwa akwai rai da ajin jiramaci ya ka ya haka hukunci alimar auzai ma ya faɗa haka amma dai yadda yake a rarraben can abin da a rabin yadda malam yake cewa me yasa waɗannan jigajigan malamai suka fata suke da wannan fatawa suke wai ai haka tab alil makkah domin tunkuda wahala bi umumi al-ibtila'i bil tarbiyyah saboda dukkanin biyun an da mu iyaye da tarbiyyantar da su walhamdulillah ma da daukar idan aka yi kuma maka nabi ai za ka ɗauke shi za ka lannake shi uwa za ka rungume shi za ta shayar da shi za ta goya shi to cikin waɗannan ababen da kai namiji kake wa jinjirin da aka yi maka nabi faɗa ɗaya da ba ka ma jinjirar jinjirar gaman ba ko da za ka yi maka mutu kana ɗaukar ta kana rungume ta kana rike ta uwa na rungume ta tana ɗaukar ta tana goya ta amma da yake ta to idan dai har an yi ma mai ɗaukar namiji sauki ne saboda ɗaukar shi da ake yi to mace ma ana ɗaukar ta ita ma a yi ba amma da gaske suna cewa ai akwai bambanci wai ɗabi'a ta ɗan adam wannan ɗabi'a ta ɗan adam musulmi ba su gane magana jahiliya dan adam ya fi so ya dauki nabi dan adam ya fi so ya dauki nabi to sai zamana idan da za ka zo da jinjirar ka cikin taron maza a hango dan kulli ko kitso dan ka dan ne za su yi dan kawo ka kuma ka iya gwadawa kayan ka za a ban maka amma ka zo da namiji ka gani ah masha Allah masha Allah kan namu dai dan gawo ki kudin sai ta karba ai ta karba zaka ce to tunda mutane sun jarabtu da daukar mene idan yayi masa fitsari sai ya masa sassauci dan kacci da na dauka Wala na wani da psychology ke nan. Amma wannan fatawa ta da mamadi ba ta karɓi ba, hada cewa hada da kauli yuqabilu qawla man kana to wannan maganar kuma ta ci karo da maganar wanda yake yusalani duka zai mala wankewa ne wa bi tafariki kuma ta ci karo da maganar da tarara ne wata magana ta tarara ne in fitsarin jinjiri ne a yayin ruwa fitsarin jinjira a wanki ma da yake huwa sawabun da fi dakkan alayhi sunnatu sahihatu sariha kuma rarrabewa cewa fitsarin jinjiri a yayin ruwa fitsarin jinjira a wanki wannan shi ne mafi dacewa da daidai daga abinda suna ingantacciya fayyatacciya tsanana sai ishara zuwa gare shi ta kuma muna na nan gidan ke kuna ka kada mace ce ba su da jira ce maka fitsarin ke yi ga ruwa inda ne kai sallah ya kamata ka ruka sake dan kada ka haɗu da Allah sabanin aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi lokacin da yake kiran sai wa mutum yake cewa malamai sun yi safani game da hanyar da ake bi domin tsaftata daga tsarin karamin yaro jinjiri da tsarin jinjira bisa mazhaba guda kowa suna kallo na cewa ya za a yi maganar da ta fi shahara a imamun nawawi kuma ita ce zababba shi ne idan fitsarin jinjiri ne ya yi yawa idan fitsarin jinjira ne shi kuma ya wanki kamar yadda zai wanki fitsarin babban mutum ya sauran da shi magana ta fi take cewa kawai ya yi yafa musu ruwa sun duka ne magana ta uku take cewa ai sun duka bin sai ya wanki duk su ne muka tattauna in ka zo ka rubuta yin muslim na da nan nawawi cikin wannan hadisi wayannan bayanai ne bayanai ne masu kyau barin malam ke gada abu da baraka ibn taymiya wa tafriqu bainal bawlaini ijma'u sahaba abu da baraka cikin cewa kai bambantawa fara da cewa tsakanin waɗannan tsarin guda biyu tsarin jinjiri da tsarin jinjira ijma'u sahaba shine ijma'in da sahabbai gaba ɗaya suka yi ba za ka samu tabi ya fita ba to fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin wannan kaidar tana nan har yau روى أبو داود عن علي بن أبي طالب الإمام أبو داود يروي حديثا عن ابن أبي طالب ورواه سعيد بن منصور كما سعيد بن منصور يا ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة هو رواه سعيد بن منصور يروي كويس حديث أم سلمة وقال إسحاق بن راوية إسحاق بن راوية يأتي أنا ممكن بيان شرنا نبت سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم sunna ta riga ta tabbata kuma ta shuɗe ta zo ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga manzon sallallahu alaihi wasallama bi an yurashsha bawlu sari cewa a yayyafa ruwa ga fitsarin jinjiri allazi da ya fa'ali sa'ama jinjirin da bai fara cin abinci ba wa yubsalu bawlu jariyati kuma a wanke fitsarin jinjira ba a mat'am lam tasa'am ta fara cin abinci ko ba ta fara ba ita jinjira haka ake mata ko ta fara cin abinci ko bata fara ba kawai a wanki yanzu in ka samu wani mara imani don wuta sai zai ce ka ne ko ana tsanar mata tunda shi ka san in zuciya ta makance gani da bai yi fa'ida ba shi ba zai gane hikimar ba ba zai gane hikimar ba amma kuma zai zo da wasu falsafiya na ƙarya na khayal na imagination waɗanda ba ku kuma yin sallama to amma dama idan ɗan adam yake bautar Allah da shi kaɗai zai bauta wa koma ka ba a da kana yace wa ala dalika kana abu da ilmi min sahaba akan wannan fatawa ne ma abu da ilimi ciki akai kama da cikin sahabbai kamar ba da waɗanda suka zo a bayan su قال يتي ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ثبت عليه ولا عن من بعده ko daga waɗanda suka zo a bayan shi ila zamanin tabi'i har zuwa zamanin tabi'ai anna ahadan sawwa baina bawl da gulan wal jariya cewa ga wani malami ya kakken malami rabbani da ya hada ya daidaita tsakanin fitsarin jinjiri da fitsarin jinjira malamin ta kalamu maganar malam adam ta tsari wala qiyasu fi muqabalati sunna malu yin qiyasi cikin abin da yake karo da sunna abin yarwa ne abin bayarwa ne ana cewa ya tabbata a sunna da gina ta yi amma qiyasi ya ce ai ai ila ka ce ga sunna to duk wani qiyasin da kuma ya riga ya kai tsari da ta mutu wani kiyasin kuma amma dai wannan mata kawai ya riga ya tafi وقد قربك بين الغلام والجارية في المعنى بعدة ملوك an bambance tsakanin jinjiri da jinjira wajen ma'ana da bambance-bambance masu yawa wannan fitarin nasu da ya zama dalili har aka abin nan aka bambance shi a hukunci menene إلا حدة التفريق من تحت الخلف أدوها شيء كذا ليسا وشيني ما لم يمكن تحراغوا ما لم أحدها سير دكتور بمبنشو بمبنشو ما لم يمكن ترانتو دم بيانا حبيدا يبمبنشو حساب النميج لحساب المشي أن بول الغلام يتغاير تغمبنشو فرقو Fitsarin namiji in yana yi tashi yake duk wanda ya san yara ya san har ma manya in namiji na fitsari fitsarin shi tashi yake wa yantakiru hahuna wa hahuna zai iya yaduwa nan da nan can da can fa ya shumko gasulu sai wanke shi ya zama abu mai matukar wahala daga nan mutane zai biyan daukar jirajirai mala to ita kuma ka'idar shari'a shi ne kullama za ka al'amuru kasa ka'idar shari'a idan al'amari sanda al'amari ya yi tsanani ya tsananta ya tsananta ya tsananta ita kuma shari'a sai ta rika kuntawa tana kuntawa tana kuntawa haka shari'a ce almashaqqatu taslubu sayyid tsanani shi ke jawo sauki in abu ya tsananta ya tsananta sai shari'a sai ta fitar da sauki da dalilin yasa duniya ke dan karin shirin ya ba mutum ba mutum su ke bi ba shi ne babbar matsala wani ne da tsarar da kwakwalwa ne zai ke daskaro wasu abubuwa bayan ya ta daskararru masu kayan shaye-shaye sai zai yi a fada shi ma bayan kwana bakwai zai kai sun abu ne na ci da gyada ya zan koma majalisa yanzu dokar nan ba a kada a yi ta ba wata shida ke nan kuma rai shi ma har ya fahimci to wani kuma ya tafi dokar sai yadda za ta yi kai wani jiki yadda za ta amfani shi ta gyada to suka ce tsarin jingiri tashi yake yi don saboda haka zai iya wasuwa a cikin tufan wanda ya dauke shi da aka fahimci kokarin wanke shi zai iya zama abu mai wahala wa mawdu da jariye amma ta tarin mace ya kawo fi mawdayin wa idin fada ya shi kokarin yana sauka ne a wuri da in ka dauki na ne in ba kai sa ba sai dai ka ga da kai da na jikin da na kusa da kai da na kusa da na kusa da kai ya su ne kure mutane za ka da su gore ke shi ya kai banjan ki ko muku kawai yanzu shi kenan idan ka ɗauko wancan hukuncin na wanki a da nake ne to duka hukuncin ba da wanki ne yanzu dan Allah ka so zikiri na miji gobe za a yi ba ka taru guduwa za a yi kama da in ka ɗauki mace in ta yi bukari iya da'irar da al'aurar da take so tsarin ya sauki iya nan zai duka masa to sai aka kalla aka ce wancan da aka wasa mai tsari ka ce ya wanke rigar ta wahalar da shi sai aka ce to ai zai sauki tun da shi nashi aka yi mashakka shi ne ya yawa ruwa wannan da aka yi tsari ga da'ir da an duka za ce la ga iya inda tsarin ya duka bai da mashakka sai a ba shi doka da wahala ko mutum ne ya fahimta ta a rayuwar ya samu sauki sani a sani na biyu أن بول الجارية أنتن من بول الغلام fitsarin mace ya fi wari in ka kwatanta da fitsarin namiji suna ka fitsarin jinjira wacce ba ta cin abinci ya fi wari da zarni a kan fitsarin jinjiri namiji ya ce ya an na hararata zakari akwa wa ke fitsarin fi in zaje bauli wa ta'asifi rafi hati saboda harara sinadari na jiki ko na ƙwayar halitta na namiji ya fi ƙarfi. Sinadaran da ke cikin mafitsarar da hanyar da fitsarin ke yi na namiji suna da ƙarfin sinadarai ko suna da zafin ko na ƙwayar cuta. Da haka wahiyar su asiru fi irzajin bauni. Idan a jikin namiji ne, wannan sinadarin mai ƙarfi yana da tasiri wajen ya nunar da fitsarin yara wa tafsira ya aki kuma ya rage maki wani idan namiji ya maka fitsari kana yi da babuwa dama baya wani ba za ka fara zarni ba mace ce maka fitsari aka ce ya ruwa can an jima za ka kara ta ce shafi waye ya fitsari su a cikin wasu mana fitsari a nan wajen yaya muna zama wasu ke mana fitsari Allah ya isa tana ba jira Allah ya isa mana ka ka ɗauke da shi ko to da aka sai aka ce to da jinjira sai maka sinadi wanke kawai nan gaba ana cin maka tsoron a rika sauke hanci in ka tafi ka ga yanzu wannan masu asu ba wa dauki ya fi asali bambanci na uku an ta hamla da gulani aksaru min hamlin jariya ɗaukar jinjiri ya fi yawa in an kwatanta da ɗaukar jinjira wannan misalin mun yi shi yace da ta'adduki qulubi saboda ratayuwar zukata ga dinki ana san da dinki ko da ka yi wa da wannan turkuci turkuci dai irin tunani irin da jahiliya mu na mu na islamiyya ne amma duk ya san taba ana mun samu karuwa soja kuma soja aka samu eh ba za a ce sojiya ba a yi ta ba a maganar ta tare da cewa galibin mun lokaci da ga harkin gajiyar mata da ke ka samu wanda yake da maza zalla haka da shekara talatin in ba a yi sa'a ba naira hamsin na miji ɗan shekar goma aka ne rika kare na kare muke zai ci da daddare amma ka je ka sami koban mata a cikin shekara talatin har kana da jikoki a mai gida ko yanzu misali da za a samu wani babban titi da maza ke wucewa kamar an ce an taso kallon kwallo ko a taso majmuwar bahari ne wannan wajen a tara maza haka a tare su a ce a yi tashin wa ya siyo wa iyayen shi goro ko dan wani abin tabawa kuma duk gari za su shiga zai wuya ka samu shan fata zai wahala wani da ka ji wani dan motsi motsi sai idan ka duba wanda shi zai ce to amma a taso mata ko mata su dawo hidimar suka tare suka ce a yi sati waye ta siyo ma iyayensa wani abu ko kuma kake ta san sai ka samu sun gidan wani guduri to amma wajen in suna kanana wanda aka fi so a ɗauka shi wancan namijin eh tunda ka ga yana yaro ba a san buhun banza ba ne ana kiran ta mashi da sun zai abin alheri sai ya ta ɗauka sai ya girma ne sai ya gane ina a san dolo ne ita kuma wancan za a ki ɗaukar ta amma in ta girma kuma ita za ta ɗauke ka wai mutane sun fi son ɗaukar jinjiri shi ya fi yawa akan ɗaukar jinjira da ta arzikin kuduri ne saboda rayuwar zuka ta da shi kamata bin ba alaihi mushahadin kamar yadda zahiri da waƙi da yau da kullum suka nuna mana ce ba in sa hada hadin kuduri idan waɗannan bambance-bambancen sun tabbata idan sun inganta to sai ne aiki wa illa idan ba haka ba wanda mu'awwala ala tafriqi as-sunna kawai abin da zamu dawo mu dogara da shi wajen me yasa aka bambance tsakanin fitsarin namiji da fitsarin mace kawai sai mu ce sunnar annabi kawai da an tambaye ka me yasa kan mata ka ta annabi ya bambanta kuma mu in annabi ya magana hadar ra'su wal aini mun sallama mun yi gawiya qala al ashabu wa ghayruhum sahabbai da wani suka ci ko ɗalibai na abu hanifa suka ci annasu abin da ake ce wa nasu yayyafa ruwa ayyaka rika hudu da ma'i wa in lam yazal an a duka wurin da ruwa ko da ruwan bai gudana ba a ce ruwan ya shiga har ya shiga fitsarin ba ta kanta maka haka ba a nazar gudanar ba ta wuce a ce ka yayyafa yayyafa kawai ta yi turowa a hannunka haka yana tattaga nan da yayyafa ka yayyafa ka dan san kawo masha Allah ya isa wannan bayanin da kai zuwa cikin al-mu'mini akwai masalihu lil du'a akwai al-masalihu ala al-muqnin shi ma duk wannan magana ba dai ta hada ni karfi wanda ta hagu wannan bakar jiran bakar jiran ya rufe ta yi kyar kaf da riga balin na su arbali abinda ke cewa annadu shi ne dai arbali da arbali kuma shi ne ɗan wannan kwayoyin ruwan wanda za a ga wani ɗan wato maka a fuska ba ga ka tafi ta ba amma ka ji sha haka dai an tattaba ka shi ne rash ba na dafa ba to ko shi wancan na dafa da aka faɗa to shi ne wannan rash to nan suka suka dan samu ruwa da yayya ba shi kenan ya yi da amma sarrali bil lafz al akhir akhir ta yake fito da bayanin shi tsarara a wani lafazin na daban ya haiku yukasaru dawlu bil ma sai da za a yawaita shi misalin da ruwa abinda kawai da ake so idan yarinya farce idan yaro dindindin ya maka misali kamar a ce misalin da ya maka dai kika kwamfala yanzu abin da ake so ka nemo ruwa kwatan kwatan kwan malaki sai ka zuba wa tsari yanzu tsari ya zama kwan malaki sai ruwa ne tsari ta ga an rage fegi yake wa kenan kada ce wala ya mutu hukumu nafsi bitabi'ifi bitabi'ifi al'asli a bari mu tsaya nan Allah ya mu sake mu zama ke da sake ai wani mu tsaya zai mu daga ganin dawa babban kamun Allah ya saka da lafiya Thank you.